gare da waɗannan janis da ainihin da ya hajjura yana da kyau da mutane kada wanda a zuwa ana kada da shi ainihin tabbatar da gaskiya da kawar da kariya wannan shi ne hadafin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya tabbatar wanda yake bukatar jihadin nafsu wanda ɓangaren jihadin nafsu ne matuƙar muhimmanci kuma shi ne wannan sadaukarwa ɗan mutum ya yaƙi zuciyarsa ta nisanci sadaukarwa sadaukar da komi wajen taimakawa kai wajen taimakawa gaskiya wajen taimakawa adalci mutum ya zarafar da kome wajen yakan zalunci wajen yakan jami'a da ƙarya kada ya zama abin da ake yi a fahimce shi kamar ana hadaifar abubuwan da suka faru a tarihi kawai a wannan rayuwar gaba ɗaya kwaci ana gwada da kuma mafarmaku a yanzu zuwa ga Allah haka yana da ƙara muhimmanci fahimci wannan ɗan gwada da kake mana mu tsaya a kan gaskiya mu kasance tare da ma'abuta gaskiya kuma mu yaƙi zalunci da zarumai kada mu kuskura mu kasance tare da su shi ne ta hanyar tsayuwa a kan adadin da ya fito domin sa kuma har wa yau yake cewa manzo Allah kan sallallahu alaihi wasallam al hasan wal husayn sayyida shabab ahli al janna da hasan da husayn su ne jagororin yan aljanna kuna an ce samari aljanna kun yan aljanna na an ce duk yan aljanna kuma ma ne saurayi وما دام انه امام وتكفي شيء imam sai imani ruwa ruwa shi abin koyi shugaba ne da yake abin koyi yajibu an ta'rifa mawaqifahu lahazatan bi lahazatin wajibi ne a san matsayinsa kowane kyakkyawan yi kuma a tsaya a matsayinsa wala kullu mustawiyatu fardiyya wa jamaahiriyya kuma kowane mustawa na laifi ne ko na jama'a wannan tafiya ce ta addini tun da shi imani ne an sa shi zama abin koyi saboda haka duk abin da yawan wajen yaren sallam ya yi ga daidai guda al'umma gaba daya mawkifinsa to shi ne mawkifin addini kuma shi ne matsayin da kowa ya kamata ya tsaya a yace al-tariq huwa aqdul majalis bi ismihi kullu an saboda ta hanyar da za mu nuna wannan shine a rika kula majalisi da sunansa duk shekara kan a tuna da shi ta hanyar za a tunatar da juna ga irin matsayoyinsa ga irin karantarwarsa ga irin ayyukansa ga irin sadaukarwarsa da kamata ba ta wani ya ce to awal misali kisa ta yi na farko ne a kawo kisa rayuwarsa wata giradi da waƙi ne a kawo a bidiyo da mawkifinsa matsayarsa matsayarsa wajen kare gaskiya da matsayarsa duk da zalimi na farko ke wasaniya na biyu kuma litikirari hadhihi al-qissa ala masma'il majtama'i amma yadda wata irin wannan kissa gaci na dukkan al'umma kowa a jiyar da shi sabon abin da sun bakiya ba su suke da ya zama na an doɗe an yi ma mutum zalunci kuma a hana a ji irin zalunci da ake to a jiyar da mutane kowa da kowa ya zama na ake isar da wannan sako ya من أجل وصول الروح الزينية في نصوص الناس سبب الدسة أكفى تبتل إلى روح النفسية أتكين زكاة المتن حتى يعملوا شعوريا أو شعوريا كما يعمل الإمام هل يزال المتن سكاة وصول إلى العلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العلم الإمام حسين عليه السلام inda za a samu nasarar malam isa da samun imam musulmi da sarar ya zama ya tabbata a zukatan mutane ya zama da kuma an yi aiki da imam musulmi da sarar sarar to ai ranar shi ya riga ya rubuta kamar yadda hadisi ya zo cewa inna lil husayn mahabbatan mamnunatan fi qulubil mu'minin lallai ga imam husayn alaihi salam akwai wata da kowane soyayyen soyayya a cikin zukatan mu'minai wa wajib min hadhihi al-mahabba inna ma tatamarkazu ala tariq al-tikrar sanawi li qadayahu irin wannan soyayya na ainihin wato tabbata da ta hanyar maimaita irin waɗannan majalisin shekara-shekara saboda shi ma mutum hikayati da kuma kawo kayoyinsa wato lalatihi da ainihin kawo irin jarumtakansa wa kalimatihi a kawo zantukansa laisa fakan da ajali tasliya wa inna ma da ajali ittida ba ana kawo irin waɗannan domin lallashi kawai ko lallashin bukatan mutane a saboda a yi koyi ne da shi yake to hada jani wannan ta wannan jami'i ne wa min jami'in akhar fa inna al-husayna laysa malikan li jilin duna shi shi imam husaini to kuka ce sarki ko ba shugaba ba ne na wani zamani ko ba bayan wani zamani ba ba shi shugaba ne a zamaninsa ba amma ba shugaba a wannan zamani ba shi ba haka yake ba innahu ثروة الأمة في fi kulli zamani wa makani shi gatan wannan al'umma ne a kowane zamani a kowane wuri ومن حق كل الأجيال أن تتعرف عليه وتقتدى به saboda haka haƙƙi ne a kan kowane al'umma kowane zamani su san shi kuma su yi koyi da shi li'anna kullal ajiyar matsalibatu bil amali min ajalin jannati saboda kowane zamani kowane ƙarni an bukace su su yi aiki ne saboda samun aljanna allati yakunu husayn sayyidan shababiha wanda imam hussein alaihi salam shi ne ba shugaban matasan wannan aljanna jami'a dukansu wa hakaza fa innana inda ma na rukutul husainiyya aw makanan akhar siratul husain fa inna ma naf'alu dhalika likay nata'arrafa ala mawaqifihi wa khutuwatihi haka nan a yayin da muke darasi a irin husainiyya din abubuwan da ake karantar da mu na tarihi ya ma koma a wani wuri ko a makaranta ko a ina muna karanta tarihi imam Hussein alaihi salam fa inna ma naqalu zalik muna yin haka ne domin ainihin musan matsayinsa musamman ne ne matsayin imam Hussein kan kaza da kaza da kaza kuma kuwa ta yi wasu irin matakai ya dauka don mu koyi da shi ونبتلي به باعتباره نموذجا حيا saboda mun koyi da shi a matsayinsa abin koyi wanda yake rayayye shi a ƙasar yin kuma sai zane samu rai kamar da muke karanta cewa su shahidai an yi rayayye da to shi a ƙasar yin kuma sai zane samu rayayye ne ko da yaushe bai tarbe ki fi kulle waktin don kuma a ɗaga kashi a kowane lokaci kada a shagala ɗauka cewa muna don kawo abubuwan tarihi wa bi itibari sauratihi sauratul hayya yumkinu tikraruha fi durufin munasaba bisa da aka yi cewa ainihin juyin jura halin da imam husaini ya yi alaihi salam gwagwarmayan da ya yi rayayyen gwagwarmayan wanda kuma zai yi a maimaita ta a kowane surut a kowane yanayi ana iya mai da wannan fana na isho ma'aikatar haƙuwar ba to a yau muna rayuwa cikin rayuwa gwagwar baya ko yaƙi tsakanin gaskiya da mata kamar ashahu kamar da shi mai nan sai da alisalam ya rayu tsakanin a lokacin da ake yaƙi tsakanin gaskiya da ƙarya وعلينا أن أن ننتصر للحق واجب من يمكن أن يكسبها ونقاوم الباطل وكما يأتي بطل وكيف نفعل ذلك؟ كان رامي لكن لابد أن نفهم الحسين ونزل أسئلته في نفوسنا فبلا ما كان مفهمتي إمام حسين عليه السلام kuma mu dasa a cikin zukatan domin noma samu nasara inda muja ba hati a yayin ainihin wannan yaki lil haqqi wa tuqawil batil inda za mu ya tsaya mu samu gaskiya nasara kuma mu kawar da kare ko a kashe mu ko muna abin nan muna raye to in da muka tsaya mu gaskiya to shine taimakon gaskiya da shi da kuma nasara a gare mu da ke nahanu nuhuyi zikrar husayn alaihi salam laysa li annahu rajulun mazlum muna wannan ya zikra ne na husayn alaihi salam ba don kawai shi mutum ne a kan zalunta ba hatta yuqa balle ma haka ce inna zalika wal mazlum huna khallat maqadiyatuhuma qadiyya da wanda aka zalunta da wanda ya yi zalunci duk sun tafi sun kau duk al'amari su ma ya zama na da biyu ne kamar yadda ko wanda aka zalunta wanda ya yi zalunta wanda bai zama ma wanda ke sai a manta da shi ko ita da fakira ko ma ma ta ce to duka su ma ga duka su bi su mutu ba a wannan yin alibi har ainihin ya kai ga cimma manufarsa shi ya samu kira a wannan mai koyi shi kai fa ya ha laha yaya zai sadaukarwa saboda wannan manufa nasa saboda wannan bukata tasa da duk imam mai sai alaihi salam ya koya mana wannan yake wa hadhihi qadiya hayya tabqa ma baqiya lana to irin wannan qadiya da imam Hussein alaihi salam tana nan a raye kuma za ta wanzu ma baqiya lana matukar dai a matukar dai duniya na nan to qadiya tana nan wannan bukata tana nan na a taimaki gaskiya a ƙarya yau wata maƙala sha'ir عذب الموت والحسين مهلا كلما أحلق الزمان تجدد للي mutu a tayi ƙarya shi dai husaini muhallal ya zama da wamai kullama a haka zaman ta jaddada duk lokacin da ainihin zamani ta tsore shi a ɗabari sai da ƙasa abin ta yake ko ba haka wasu mutane sun mutu sun ma'amanta da su kushe wannan mawaƙi wanda ke nuna cewa shi imam husaini mutuwa da ta san cewa kari ta yi ƙarya yau shi al'amarin imam husaini ainihin tana nan da wamamme kai ma duk sanda ma aka ci gaba da tafiya zamani al'amarin sa ƙara sabuntawa yake yake da hukunta amin tablugu majmu'atu min an-nas haddu rushd a kowace shekara wato ana kawo muhimmanci za a irin wannan zamani kowace shekara ana samun mutane yara suna girma su zama ba digai wala suna zama masu hankali wala budda an ya ta'azzaba haula ala zikr to ba makawa zama in ba a sabunta irin wannan zikira ne yara kanana ne suke zuwa yaushe za su fahimci wannan dole sai an yi wannan wa tawra yaya za su samu wannan ainihin cuci halin hankali wa halak ya za su samu irin ɗabi'u na irin su imam da na sadaukarwa da juriya da hankuri da irin musamaha na kyawawan ɗabi'u da suka zama ta fagen da da bizantar koyarwar addini to wannan mawaƙin hussein yana zai za a sarari to kaga irin wannan da ake karantar da mu waɗanda kuma ba su girma ba su sun girma sai zama an shigar da su su ba su su sani yace saboda haka la budda an yata'arrafa kullu jil ala iman kowane lokaci akwai bukatar ya zama an sanar da al'umma wa ne iman wala budda an yatakarrara alaihi siratul iman amma mai ta musu tarihi imam alaihi salam kai tusbiha wujudanan dan bawai gari ya zama da al'amarin imam samamme ana ganin sai zama an samu kai kamar jiki ne gashi nan kullum ana gani a same shi da fi rubuce a cikin zukatansu wa yadrubu zalim wa tughyan wa yantasiru lil haqq wal fadila sai zama an samu irin wannan ya kafu ainihin da yara da manya da ko za ka ce wasu na fusata suna nuna fushi akan zalunci da azzalumai da dawajitai kuma suka tsaya ƙarfin taimakon gaskiya da dukkan wani abin da yake da daraja da muka yi masa wannan suka ga mutum da ya tabbatar da ta shi ko shi yake da haƙƙi ma sai ya bada zalunci shi ya ce wa haƙƙi wa ƙulu da ku da wa annan husaina asbaha dabira fi nufusi kullin nas kama taqarrara ma'asir wa shari'a kama taqarrara yau okay lama taqarrara kai ma'asir wa shari'a kama taqarrara yau yace gaskiya zan ga yawa da a ce imam hussein alaihissalam an waye gari ya zama al'amarinsa ya tabbata a zukatan mutane to da bakin cikin da ke wajen mutane na abin da irin irin irin wato sako da damar da ke cikin mutane to da mai maimaitu ba a irin wasu abubuwa da suka maimaitu da yau da bashi إن أتت بقى مذهب أهل البيت عليه السلام إنما بنوا في قلوبهم مجالس للحسين اختفى من تاريخهم الطغيان. ثم بأهل البيت عليه السلام علم أن مجالسهم سكنة imam hussein a zukatan mutane sai ya zama na yanzu ɗagawa ya faru daga tarihi babu an kawo da ɗagawa tarihi ya na kan yafta huna uyuna saboda ana buɗe idanunsu suna iya gane ga gaskiya ga ba a wuta gaskiya ga ƙarya ga ma mutum hanya siyasa za ku ga cewa su yan shiya sun ga sun gagari a zaluman duniya an kasa fahimtar su saboda su matsayin su kai bi ɗaya kai ma abokin gaskiya sun da abin da suka zaba kuma suna da mun zo tare da zo mai an an duba tarihin yadda gwargwar mai malamai ainihin suka kasance a duniya wani abu wanda yake sanannu to kuma ba wani abu ne ya koyar da su wannan illa karantar da al'umma gwargwar mai malamai sai da alai sara a musulmiya a irin waɗannan majalis na ashura لأنه وكلما سمى الظلم وتأدى ومكانة الظالمين takmaru azama duk lokacin da aka zargi zalunci da kuma ta'addanci to wannan sai ka ga ainihin ya kwakwashi kunnuwan sai ga suna adawa da azzalumai da ainihin yan ta'adda wa kana awwalu kalimatin yasma'u haula'i fi majalis muslimiyya hiya kalima wa sayalamu alladhina zalamu ayyamin kalari yan kalibu irin kalmar da ainihin mahalarta irin wannan taruka suke ji a kullum a husainiya shi ne wannan kalma na cewa da sannu asalumai za su san makomansu za su san a wata yan wanne na su ko kada su ga cewa suna da ƙarfi suna kashe mutane suna zanantar su ɗauka cewa za su fi da shi tun daga nan duniya za su samu gomansu kafin a je lahira da za mu tambayi kawo a tambaye ina makomai ya ji la'anatun lahira dai a duniya ya samu cika burinsa ya samu yin abin da yake fito a ina waɗanda suka biyo suka biyo bayansa a wancan zamanin kuma mun dawo na aina suke ina yin su dole da bindiga aina suke duka waɗanda suka yi yaki da wannan haka ba wanda ba wanda ya ja da al'amarin face tun daga nan duniya ya san makomansa saboda kullum wannan zaka ji cewa ana wannan sa ya lamu da zina zalamu ma ya mukalali ya kalili a zalimin lalle da sanu zai san makomansa ana ɗauka cewa zai wuce da zalunci da ke yi ya zub da jini ya kashe mutane yi abin da yake daukar da zai yi tsari walidalika fa inna tariha ulai abiyat saboda ka tarihin waɗannan mutane tarihi ne mai haske bari la tudar bihi safatu wahida min az-zulmi aw ughyan ba za ka sami wani ainihin shafi ɗaya a cikin na zalunci ko shishigi ba kuma haka mu yala da kaliran mashi da sauransu daga irin waɗannan da suriya wal iraq walakin na lam yafli ana na magana irin waɗanda suka yi koyi da kalal bai da zai da yana musai kala da jasad da amamu saboda sun sanya imam musai da alaihi salam shine abin koyi wa basha'ata zu saka kuma cewa suna kyaman zalunci suna yakan zalunci ya ce wa nata'ij zur kala magruzatan fi wujudan وجدانه ولذلك فإن روح المعارف بالطغيان كان تخيرا في زمانه sannan kuma abin da ya shafi zalunci za ka cewa abin kyama ne a cikin zukatansu shi yasa za ka cewa wani adawa da shishigi ya kasance wani abin da kuma suka kudurta a zukatansu suke cewa ina ma'asa da karbala kawai هل يمكن أن تكرار أن أن تتكرر في غيابات من الإيمان شيء الأمر كرر لكن ولي واقع شيء da yake yiwuwa a rinka maimaita shi a cikin al'amarin imani wa khawf billah wa khawf min Allah da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ma'ana a kuma ta shi wani abin da zai kara wa mutum imani ya kara masa tsoron Allah sannan kuma ana iya tikirarin sa filan fi umurin lahika cikin ainihin zamani wanda yake mai zuwa natijar da mawar kusai sakamakon sadaukarwa na mutuwar imam musul alaihi salam kadiyya kamar na yi wata kadiyya ce da to waɗannan abubuwa ne wanda ya yake da kyau zama da kamar yadda mutum a lura da su yake kullu zalika idafa ila anna musul alaihi salam kutila min ajalihi musan cewa ba ta shi imam musul alaihi salam saboda addini yawa saboda ka maimaita al'amarin na raya ainihin addini na wanda domin su haka kashe kuma musulmi da nasara saboda haka ana da yau da mene da wani irin addini ne ma musulmi ya ba da nasa domin su haka nan ba za a karanta da mu addini ya dole san da mene ne addini wanda domin su ne a kashe imam musulmi da nasara to ina ake samun irin wannan ilimi ina ake samun irin wannan karantarwa addini sahihi addini wanda Allah ya yi wanda yake cikin alƙur'ani wanda manzon sallallahu alaihi wasallam ya fassara wanda ya bar iyalan gidansa su fassara ma ɗan baya ya za ya gane wannan addini lallai sai an zo makarantar imam Hussein alaihi salam sai an zo makarantar ahlul bait alaihi salam za a gane wannan addini haka akwai muhimmanci zama kenan ainihin wato yadda muke halartar da musulmi a musulmi da mun zo koyon addini mun zo koyon rayuwa ne na musulmi da bai salam a ya karanta irin wanda manzan da sallallahu alaihi wasallam ya karanta irin wanda Allah ta'ala yake bukatar gudanar da rayuwar ka kai an kada mu yi wasa da wannan kuma kyautata niyya a duk lokacin da ya nufa mafi ainihin irin waɗannan majalis wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu ta wannan nan ka insha Allah sai mu sai ziyara da addu'a da shi
ولا
لولا الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني والوفاء مع إمام منصور من آل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم جني لك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى بابنا وإلى حسن وإليك بموالاتك وتلك من من قاتلك ونصر لك الحرب وبرضاك ممن أسس أساس الجور والجور عليكم ونور الله ورسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجاء بظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم بريتوا إلى الله وإليكم منه وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم والحربى وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سلمكم وهرب لمن هاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم وأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البلاء من آتاكم أن يجعلني مقامكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي إنكم خير صديق في الدنيا والآخرة وأسأل الله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني باب ثاري مع إمام هدى ظاهر واضح بالحق منكم وأسأل الله بلغكم وبشأن يطيلكم عنده أن يؤتيني بمصابي بكم أفضل ما يؤتي مسالما بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رديتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عائشة الأكباد اللئيم بن اللئيم على لسان النبي صلى الله عليه وآله في كل موطن وموكب ووقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم إلحن أبا سفيان ومعاوية ويزيد معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرح به آل سفيان وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فدائم عليهم لعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم إلحم أول ظالم ظلم حق الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين يا كاشف الكرب المغروبين يا شافي المستغيثين يا سريع المستصرخين ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يمر بين البر والبر ويا من هو بالمنن الأعلى والبر المبين ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى ويا من يعلم خائنة الأعين وما تبدي الصدور ويا من لا يرضى بالخافية يا من لا تشتكي عليه الأسوات ويا من لا تغلبه الهجرات ويا من لا يمنعه الهوى المشهود يا مطلق كل قول ويا جامع كل شأن ويا هذا المدرك بعد الموت ويا من هو كل يوم في شأن يا قادر الهجرات يا منفذ القربات يا مطيع السكونات يا ولي الركبات يا كافي المهمات يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والارض نسالك بحق محمد خاتم النبيين وعليك من المؤمنين وبحق فاطمه بنت نبي وبحق الحسن والحسين فإني بهم أتوجه إليك في مقامي هذا وبهم أرسل وبهم أشكر إليك وبحقهم أسألك وأقسم وآثم عليك وبشأن الذي له عندك وبالقدر الذي له إنك بالذي قدرته على العالمين وباسمك الذي جعلته عندهم وبه أسستهم دون العالمين وبه أمنهم وأمن فضلهم من فضل العالمين حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعا أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تكشف عني ذنبي وهمي وكربي وتكفيني الهم من أموري وتكفي عني ديني مثل عيسى سواك وجار لك سواك وهاب من كان جاره سواك ومجيده سواك ومرسله إلى سواك ومهله إلى سواك وملجأه إلى غيرك ومن جاه من مالوك غيرك وأنت ذكرتي ولجأتي ومغزئي ومهلتي وملجأ ومن جاء وبك أستفتح وبك أستنجح وبمحمد وآل محمد أتوجه إليك وأتوسل وأتشفع فأسألك يا الله يا الله يا الله فلك الحمد ولك الشكر وإليك المشتكى وأنت المستعان فأسألك يا الله يا الله يا الله بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تكشف عني ذنبي وهمي وكربي في مقامي هذا كما كشفت عن نبيك همه وكفه وكربه وكفيته وهمه فاكشف عني كما كشفت عنه وفرجنا كما فرجت عنه واكفنا كما كفيت عنه واصرف عنا هواه فهوله وهونك منها فهولته وهم معها فهمه بلا مقولة على نفسي من ذلك واسرني بالكفاف هوائي وكفاف ما حقني حقه من امر الاخره والدنيا Thank you.